الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى بقي ووتى المحرم شكرا تدبو دعا بدري حدود ثلاثين دا بيو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da goma sha hudu sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda yau muna darasi na nawa ne darasi na goma sha tara darasi na goma sha tara a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari da talatin da bakwai ko a da takwas ko a mun kai da arba'in masha Allah aya ta ɗari da arba'in za mu tashi ta ɗari da arba'in da ɗaya kenan wani mafi sallahu lalzina amanu wani haƙal kafiri ka fara daga in yamsaskun ƙarfon na mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسكم قرض فقد مس القوم إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله مدوكين سلكينا بعد لباري تشيوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله idan har rauni ya same ku ta dalilin yaƙi ko jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to ba ku kaɗai ya shafa ba faƙad masal kauma ƙarfin mislu to ai su ma kafiran a ranar yakin badar irin wannan rauni da ciwo ai ya same su wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nasi a wadancan kamar kwanaki ne muke jujjuya su tsakanin mutane wa tilka al-ayyam wadancan kwanaki ne nudawiluha bainan nas muke juya su tsakanin mutane fa yawmun lahum wa yawmun alaihim wataran ku ci nasara wataran a ci nasara a kan ku musulmi sun samu nasara a badar sun kakashe kafirai sun ji musu rauni ta yadda suka ji wato mutum saba'in rauni shine karhun din sai da kuka ji mutum saba'in rauni shine in yamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mithlu suka kashe mutum saba'in da biyar to ko kuma yau a Uhud dan wani abu makamancin wannan ya same ku ai kama abin da aka jujjuya can kun ci nasara nan kuma an ji muku ciwo ko an ji muku rauni saboda wani sababi da ya faru daga gare ku wanda za mu yi bayanin sa insha Allah وليعلم الله الذين آمنوا Allah ya wannan ne don ya bambance tsakanin waɗanda suka yi imani na gaskiya daga munafukai wa yattakhidha minkum shuhada kuma a riƙi shahidai a cikin ku ya girmama shahidai a cikin ku shine yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai a yau insha Allah ta'ala muna fatan za mu dan karanta a takaice ya yakin Uhud din ya kasance a alakar wannan aya din shine Abara ibn Azib Allah ƙara masa yarda ya rawaito cewa a ranar da aka je yakin uhud manzon Allah sallallahu alaihi ya zaɓi mutane hamsin ya sanya shugabancin su a ƙarƙashin hannun Abdullahi bin Jubair Abdullahi ibn Jubair yace su je su hau wancan dutse da ake ce da shi jabalin ruma manzo Allah ya ce da su ku je ku hau wancan dutse ku tsaya ku ba da tsaro da kariya idan kuka ga ana ta harbin mu kada ku sauko idan kun ga mun samu ganima kada ku sauko idan kun ga kamar an karya mu ne kada ku sauko manzo Allah ya kafa musu wannan doka din haka din suka je suka hau su Khalid ibn al-Walid suna gefe a boye suka tura wasu kafiran suka je aka yi ta barin wuta da sauran sahabbai waɗanda ba su saukan dutsen ba abu ya yi tsanani suka ga cewa kai an ya sa zauna kuwa ba su je suka kai wa manzan Allah taimako ba sai wasu suke ce famatan tazirun me kuke jira sai an kashe manzan Allah ba ku tabu ba kamar yadda muka yi bayani satin da wuce Abdullahi bin Jubair yake cewa anasitum ma qala lakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu har kun manta abinda annabi ya ce muku sai wasu suka ce a wallahi lana'tiyanna an-nasa falanusibanna min al-ghanima wallahi za mu sauka za mu je mu sa- tarar da sauran yan uwan mu ɗebi ganima yayin da suka zo suka sauka din nan shikenan kuma sai Allah madaukakin sarki ya kaddara sauran kafiran su kuma suka hauro suka zo suka kwafe inda suke suka tafi suka yi tabarin wuta da su da sauran wato sauran sahabbai aka yi ta tsara aka samu wasu daga cikin sahabbai suka gudu da suka ga abu ya yi tsanani suka dan gudu suka ƙara gaba saboda an ta yadawa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum goma sha biyu ne kudin kurin suka saura gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan me ya jawo aka samu aka aka kakkashe su a lokacin aka kashe mutum saba'in cikin sabbai saba'in me ya jawo saboda wancan umarnin da annabi ya ce kada a sauko din aka sauko ta wannan lokaci ne ma abu sufyan ya zo yana kirari na rashin kirki na rashin kyautawa a lokacin tunda bai musulunta ba afil qawmi muhammadun afil qawmi muhammadun afil qawmi muhammadun sau uku saboda sun ga gurin yayi kata kata an kashe mutane abu sufyan yake cewa akwai muhammadu a cikin mutanen nan ko babu sau uku ya faɗa manzo Allah ce ku shiru kar ku bashi ansa sai tsallako yana ganin cewa an kashe muhammadu sai sake cewa ce afil qaumi ibnu abi quhafa abubakar kenan yake ne afil qaumi ibnu abi quhafa abubakar yana nan wai irin izgilancin nan ku yi magana mana in kuna nan mana yanzu ai kun sha kashi ba labarin ku ya sake juyawa yace afil qaum umar bin al-khattab ina umar afil qaum umar bin al-khattab shi ma sau uku kawai abu sufyan sai koma gurin abokanan shi sauran kafirai ce amma haula faqad kutilu amma waɗannan da kuka ji na kira su ba su amsa ba sun tafi lahira to wannan gaskiya ya wato ya taimaka wajen karya zuciyar da yawa cikin sahabbai saboda yawanci sun gudu sun bar wurin ba san halin da manzon Allah yake ciki ba kuna fahimta na yace faqad kutilu an kashe su kai a lokacin manzo Allah yake ce yake nuna wa su Umar yace shu kada ku ce komai ku bari mu tafi a haka a haka din a matsayin an kashe mu malam Umar bai iya hakura ba Umar ba ina yace kazabta ya adu wallah ya daga murya su ce ƙarya kake yi makin Allah ga munan da ranmu ka san ka san su Umar maza ne eh ba layin mata suke ba eh rijalun ne shi gani yake yi kai ina ina bai kamata a kyale a shiru ba amma malaka nafsahu yace innal ladhi innal ladhina a'adatta la ahya'un kulluhum duk wanda ka irga ya kai abu suna wallahi suna raye ba su mutu ba wa qad baqiya laka ma yasuk kuma abin da zai bakanta ma rai ya saura gare ka ma'ana mu din dai da baka son mu muna nan eh muna nan muna nan Allah ya sauke shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci yana tare da waɗannan sahabbai ana shirin a ci gaba da gumurzu kenan yaya za a yi insha Allah cikin zancen zamu ji nan dai Allah madaukin sarki ya ce wali yumahi sallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin Allah zai bambance ya ware waɗanda suka yi imani suka dawwama akan imani din kuma wa yamhaqal kafirin ya halakar da kafirai kuma tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce me kuma mana أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين am hasibtum an tadkhulul janna kalmar am hasibtum ana nufin a hasibtum yanzu kuna zaton za ku shiga aljanna walamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bambance bai ware tsakanin waɗanda suka yi jihadi na gaskiya a cikin koya alama sabirin kuma ya ware waɗanda suke masu ainihin haƙuri da juriya ba kalmar ya alamu a nan gurin ba wai dan bai sani ba ne ba ana nufin tamyiz ne bambancewa kun gane ko dan ai Allah ya riga ya sani ba wai ba wai bai sani ba ya sani to sai mi
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه
haka فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
wasu cikin sahabbai sun burace su samu shahada irin yadda suk- aka samu shahada a badar suna fatan Allah ya musu arziki da shahada sai ga Uhud Allah ya kawo tunda sai da aka yi badar aka zo aka yi Uhud Allah ce walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qablu min qabli an talqahu fon hakika kun kasance kuna buran burin ku samu mutuwa akan shahada min qabli an talqahu kafin ku gamu da mutuwar faqad ra'aytumuhu to yau dai gashi dai kun gani kun ga sababbin mutuwa din gashi wa antum tanzuruna kuna gani ido da ido wa ma muhammadun na'am وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد bai kasance ba face manzo ne aikake daga Allah wanda gabaninsa an samu wasu manzannin sun shuɗe shine qad khalat min qablihi ar-rusul an samu wasu manzannin sun gabace shi afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum yanzu idan muhammad ya mutu aw qutila ko kuma a ce an kashe shi in qalabtum ala aqabikum to juyawa za ku yi ne ku koma kan addinin ku na farko wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya ridda shine yanqalib ala aqibai wanda ya ridda fa yartadda an dinihi falan yadurra Allah shay'an to Allah bai zai cutar da Allah da komai ba wa inna ma yadurru nafsahu zai cuci kansa ne kawai wa sayajri Allahu shakirin da sannan Allah zai sakayya ga masu haƙuri ga masu ainihin gode masa tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yakin Uhud da mutum 700 sojoji rundunoni 700 sojoji 700 ya ware mutum hamsin abdullahi bin jubair da muka faɗa muku ɗazu yace su je su hau wannan dutse na- da ake ce da shi jabalul rumam yace ku je ku zauna ku yi abin nan da na gaya muku ɗazu suka je suka hau dutse ana cikin wannan yanayi za a fara yaƙi su kafirai su ma suna da nasu shirin suka tura aka tafi tafiyan nan da aka sai da aka samu aka raba kan waɗannan bayan Allah da aka ɗora su akan dutse ɗan jabalin roma khalid ibn al-walid sai ya shagaltar da su sauran kafirai ya ce ku bi waɗancan ku je ku haura kansu don a lokacin har an ma ta kisa an ta kashe kafirai ma har an fara ɗiban ganima sai wasu daga cikin musulmi suka shagaltu da neman ganima ba a gama yaƙi ba a shi akwai wasu a baya Khalid ibn al-Walid ya ce to kun gan su can suna can suna ɗiban ganima to ku je ku afka musu yayi ƙara a cikin dawaki ya ce ku afka musu wani mutum da ake ce da shi abdullahi ibn kam'a ne ya ɗauki dutse sai ya afka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jefe shi yana jifan manzon Allah sai ya fasa masa hanci ya karya masa haƙori sannan wannan dutse har yanzu sai da ya fasa manzon Allah fuska sahabbai da suka ga wannan ba su san daga ina dutsen yake ba sai suka kikkife wasu suka ja da baya haka wasu ma suka gudu saboda abin ya yi tsanani a lokacin manzan Allah ya tashi ya yunkura yana kokarin ya hau kan wani dutse to sai ya kasa saboda jini ya ɗauke shi ya kasa hawa talha yana wurin sai sun kuya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yunkura ya taka shi ya hau sai ya taka shi din sai ya hau a take manzon Allah ya yi wa talha albishirin gidan aljanna a lokacin a lokacin matan mushrikai suka shiga cikin musulmi idan an sare wannan bai gama mutuwa ba su kuma sai su bi suna ta ƙara sassara suna musula da su ana suna ta gutsutsura musulmi su cire musu hanci su cire musu yatsu su cire musu kunne wasu ma har gaba aka yi su cire musu suka yi ta cire kayayyakin yaƙi da suke jikin musulmi a lokacin su wahshi suna nan kafirai ne a lokacin da su aka yi ta wannan gugurmaya akwai wata mata da ake ce da ita hindu ita zai samu sayyidina hamza ta fasa kirjinsa ta ciro hantarsa ta- ta sa hantar a baki ta taune ta ci ta tauna ta tauna ta tauna da ta tauna ta sai ta ta tofar karewar dai wulakanci ce an kashe hamza wancan mutumin nan da ya je kuma manzan Allah sai shi kuma burinsa target ɗinsa ya kashe manzan Allah kawai bai baya kula da kowa cikin sahabbai kurin annabi yake nufi sai daɗa bin manzon Allah zai je daɗa kashe zai kashe shi Mus'ab ibn Umair a lokacin yana nan shi kuma ya daina yakan kowane kafiri sai ya tsaya yana ba manzon Allah kariya yayin da ya ga annabi ya faɗa cikin wannan yanayi kuma a lokacin shi yake rike ma da tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake take hannunsa wannan mutumin dai da ya jefi manzon Allah din shine kuma duk yazo ya sare Musab ibn Umar sai da ya kashe shi yana kashe Musab ibn Umar sai ga cewa kamar ai ya kashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya koma gurin mushrikai yana sowa yana ifo yana cewa inni qataltu Muhammada na kashe muhammadu ka san da ɗazu ya jefe shi ya fasa masa kai fasa masa hanci da haƙori sai ya zo wanda yake ba manzan allah kariya ya kashe shi waɗannan fa su ne kafirai da kake ji ana cewa duk wani kafiri da kaji an ce kafiri ne to wannan ita ce aqidarsa akan annabinka kuma aqidarsa akan ka da haka masu san arna waɗanda suke san kafirai to sai ku so su da dalili ku ji yana cewa ya kashe Muhammad sai ga wani mai shela mai ya kuwa ya tashi ala inna Muhammadan qad qutil ku saurara yaƙi yayi ai an kashe Muhammadu wasu malamai sun ce ba a gane waye ba amma ana kyau da san shedan ne iblis shedan ne wannan kirarin to wannan kiranin da aka yi ya taimaka wajen korar da yawa cikin sahabbai to komanda ya kwanta mutane ba su suka juya ba suna ji an ce an kashe muhammadu shikenan manzo Allah kun sai ya fara kira yana kira yana ilayya ibadallah ilayya ibadallah bayan Allah ku taho gani nan ku taho gani nan a wannan lokacin aka samu mutum talatin suka haɗu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka kewaye shi suna bashi kariya sa'ad ibn abi waqqas da kibiyoyinsa da mashinsa ya yi ta harbi ya yi ta harbi a lokacin ya ta ruwan kibon sai da abin ya ƙare gaba ɗaya ya kada wannan kwari da barkar ta zama empty ta ƙare kayan aiki ya ƙare manzo Allah ya ce ganawa annabi ya dauki nasa ya mika masa ya ce harbe su ya ta sakin cibau Allah ya ji kanshi da rahama ya ce irmi fidaka abi wa ummi manzo Allah fa yake ga Sa'd ibn Abi Waqqas ya ce yi harbi na ba da fansa dan in fanshe ka na ba da babana da mamana ka rayu ga abu talha shi ma mutum ne maharbi abu talha ta kenan al'amfari shi ma a lokacin ya yi ta harbi ya ta harbi sai da ya karya kwari da baka guda uku in ya ja ya harba yana yi yana sai ta karye shi a bashi wata a daɗa kawowa ya ta saki ya ta saki ta karye sai da ya fasa uku idan mutum ya zo ya ga yadda yake sakin kibo din nan cikin sahabbai sai ka ji sahabi ya ce kai ganawa ai gwanda ma kai kai kafi ni iyawa su kai ta ɗiban nan suna bashi idan ya harba din manzo Allah sai ya daga kansa ya leka ya ga ina kibiyar da ya harba za ta fada haka suka yi ta wuta suka yi ta fafatawa a lokacin aka samu talha ibn ubaidillah aka ji masa rauni shi ma da a hannunsa saboda an jefo ne zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka harbo gurin annabi sai mika hannunsa sai ya tare abin sai abin sai il- aka illata masa hannunsa aka harba hannunsa ka duba fa annabi aka harba da ya ga abin zai shafi annabi sai mika hannunsa ya yadda a harbe hannun akan a taba annabi amma waɗannan mutanen duk hidiman nan da suke da manzan Allah sunan su kafirai a gurin 'yan shiya 'yan shiya ba duk wannan wahalar da sahabbai suka yi wannan kaɗan ne a cikin mutum dubu ɗari sunan wa irin waɗannan kafirai ne gaba ɗaya sun rida arna ne a gurin 'yan shiya to idan waɗannan suka zama arna ko kuma sai ku zama me Allah kiyaye mu a ranar ne aka samu bata da ibn Nu'man aka harbe shi a ido sai da aka tsiyayar da idan gaba daya kai shi kan har wannan wannan abin da ake ce me ake mai sunan wannan abin eh gir har sai da girar sama aka zubar da ita idan ya zubo gaba daya manzon Allah ya dauki idan kwakwalan idan da ya zubo din ya dauka ya mayar masa ya masa addu'a idan ya koma fa'adat ka ahsani ma kanat sama da yanda idan yake a da kata da ibn nu'man kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan juya kenan sai ga wani kafiri da ake ce da shi Ubay bin Khalaf al-Jumahi suka hada da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce da manzo Allah la na jautu inna jauta ce wallahi Muhammadu in dai ka tsira to wallahi ba zan taba tsira ba ma'ana ko ni ko kai ba yadda za a yi na barka ka tsira a yau manzo Allah ya shiga wani yanayi a Uhud la na jautu inna jautu cikin sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah ba za ka ba mu dama ba mu aika masa mutum guda ɗaya make shi ya halakar da shi yanzu yanzu manzo Allah ce da ohu ku kyale shi kurum ku banni da shi manzo Allah ya matso kusa da shi daman tun kafin wannan lokaci na Uhud shi wannan bawan Allah Ubay ibn Khalaf kenan al-Jumahi idan ya gamu da manzo Allah ko a Madina ne sai ya ce da shi in sun zo za su gitta tunda kafiri ne ba yahudi ne sai ya ce da shi ina da doki na da na tanada shekara aru aru ina ba shi harawa ya ci ya ƙoshi ya yi ƙarfi ina tirenin ɗinsa don in je in yaƙe ka da shi in karka da shi dama yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce wallahi kullum sai na ciyar da shi harawa saboda in kashe ka a kansa aqtuluka alaiha a lokacin manzan Allah sai ce da shi bal ana aqtuluka insha Allah shi manzan Allah sai ce da shi bari dai ni ne zan kashe ka insha Allah ka duk wani mutum ana cikin madina kafin ma da yakin idan sun haɗu za su yi kiliya sai ya ce da shi ina da doki na da na tanadar ina ba shi harawa kullum dan in karka akan sa sai manzan Allah ce ni ne zan kashe ka in Allah ya so yadda mun je da suka fafata ko to mu yanzu koyewa suke amma wa ma tukfi suduruhum akbar akbar mu yanzu sai su kokari su kwaci mulki a hannunku don su muku wannan da ƙari ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi annabi ya ce a bashi itacensa da wata sanda da yake tafiya da ita ya same shi tukun ta wuya ya fake shi shi manzo Allah kenan ya faki wannan amr ibn khalaf ubay ibn khalaf ya soka masa wannan sanda a wuya ya girgiza sai bugar da shi tukunna yana bugar da shi sai fadi yana kuka yana ihu yadda ka san sa yana kuka ko jaki yana kuka yana qatalani muhammadun qatalani muhammadun qatalani muhammadun sai abokanan suka kama suka daga suka ce ba komai ba komai ba komai ba ciwo bane karka damu karka damu ka mutu ba laysa alayka ba ai bai gushe ba ɗan kwanaki ya kunu sai ya mutu wannan sukan da manzo Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam shine sai sai ya kashe ya mutu a ya mutu a wani wuri da ake ce da shi sarif kaji sababin mutuwarsa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi hadisi ya inganta Imam Bukhari yana faɗa cikin Al-Maghazi manzo Allah na cewa ishtadda ghadabullah ala man qatalahu nabiyyun wa ishtadda ghadabullah ala man damma wajhu wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fushin Allah ya tabbata ga wanda annabi ne ya kashe shi duk wanda annabi ne ya kashe shi kan ya shiga uku a cikin kafiran ma ya bana kiyama a ce annabi ne ya kashe ka ai kai kan kabo ne sannan fushin Allah ya tsananta ga mutumin da ya fasa fuskar annabi ya zubar da a jini a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ma wace rasulullah sallallahu alaihi wasallam labari ya yadu a wancan lokaci kenan a cikin mutane cewa ai an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har aka samu suka ce suke cewa ah kaga daman abdullahi bin ubay ya faɗa mana kun san da mutum wancan satin mun faɗa da aka zo a ta mutum 700 din nan a mutum wannan ai mutum afwan mutum dubu ya fita da su sai da ya samu ya ya rafce ya wafce wajen mutum 300 eh shi ne suka ce kai da mun sani da mun bi wancan da ya kira mu ya ce kar mu taho ina za mu samu abdullahi ibn ubay ibn salulu muna neman alfarma a gurin sai dan sama mana aminci a gurin su abu sufyan har wasu sun fara faɗin haka ba wasu kuma sabbai kawai sun zauna sun yi shiru ne ma ba su ma ce komai ba tukunna kawai abin ya dame su kawai to yanzu ina ma za su sa kansu yaya za a yi wasu mutane cikin munafukai suke ta yada cewa inna muhammadan qad qutil falhaqu bi dinikum al-awwal Muhammad dai an kashe shi shawarar mu shine ku koma kan addinin ku na farko kawai akwai wani sahabi da ake ce da shi Anas ibn Nadhr shine baffan Anas dan Malik yana wurin a lokacin shi ya kau ya ko mutane in kana kutila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal Anas ibn Nadhr kenan ya ce ya ku mutane idan har an kashe muhammadu fa to ina shaida muku cewa an a wato ubangijin muhammadu ba a kashe shi ba sai ya ce da su wa ma tasna'una bil hayati ba'a da rasulullah sallallahu alaihi wasallam to me za ku yi da rayuwa bayan an kashe muhammadu mutu ala ma mata alaihi rasulullah ku tashi mu shiga furmutsu mu je mu afka mu je mu mutu mu ma kamar yadda manzo Allah ya mutu mu mutu akan abin da annabi ya mutu fa qatilu ala ma qatala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mutu ala ma mata alaihi ku zo mu tafi babu wani zama wallahi ba amfanin rayuwa inda yau a ce an kashe Muhammadu wallahi ba rayuwar ba ta da amfani mu je mu yi mai ku zo mu je mu jihadi mu ma mutu mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah yake ayyaci shi Anas ibn Nadr yake cewa Allahumma inni atadiru ilayka mimma yaqulu haula wa abrau ilayka mimma jaa bi haula ya Allah ina ne ina bada hanzari gare ka dangane da abinda waɗannan suke faɗa kuma ina barranta a gare ka dangane da abinda waɗancan munafukai suke faɗa cewa wai mu koma kan addinin mu na farko kawai ya nade takobi malam ya zaro shi ya afka cikin kafirai sara yake suna sara sara yake suna sara sai da aka shishe shahada wanzu Allah take lokacin ya hau kan dutse yana kiran mutane yana kiran mutane yana kiran mutane da ya hau kan dutsen nan sama yake cewa yana cewa gani nan ni ne Muhammadu gani nan ku zo nan ni ne Muhammadu gani nan ba wanda ya gane shi a cikin su sai Ka'ab ibn Malik lokacin manzo Allah ya sa kwalkwali da hular kwano irin ta yaki din nan wanda ko an sare ka aka to karfe ne sai dai takwabin ya nade to shi ma Kabu ibn Malik ya gano manzo Allah ne ta kwarmin idan sa haka ta nan ya gano yace yace wancan Muhammadu ne yace na gano idan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga sauti shi ma a lokacin lokacin da ake cikin damuwa fa yana ya ma'ashar musulmin abshiru albishirinku haza rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan manzo Allah ya nuni gare shi yace kai shiru kai shiru kai shiru kai shiru ka turo su kai amma kar ka ce gani can wannan duk strategy ne na yaƙi malam manzo Allah sallallahu alaihi suka daddawo a lokacin yake cewa dan me yasa za ku tafi me yasa za ku tafi me yasa za ku tafi dan kun ji an ce an kashe ne me yasa za ku tafi suka ce ya manzon Allah fadainaka bi aba'ina wa ummahatina atana al-khabaru bi annaka qad qutilt labari ne yazo mana ya manzon Allah mun bada fansar iyayenmu mu bada iyayenmu mu fanshe ka cewa akai an kashe ka zukatanmu suka tsorita shi yasa muka juya baya to shine Allah ya saukar da wannan aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ai Muhammadu bai kasance ba face manzo ne wanda wasu manzannin sun shuɗe kafin shi a fa in mata yanzu idan a ce anan Muhammadu ya mutu aw qutil ko an kace shi in qalabtum ala aqabikum juyawa za ku yi daga baya ku koma addinin ku na farko kamar yadda munafikai suka ce koma wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya baya wallahi ba zai cuci Allah da komai ba Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ya sa masa suna Muhammad dan wannan suna ya takhrigu jami'ul mahamidi suna ne da ya tattara dukkan wani abun yabo kamala ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya girmama manzansa sallallahu alaihi wa sallama da ya bashi wannan suna ya bashi Muhammadu ya bashi Ahmadu shi sa Hassan ibn Sabit yake faɗa Allah masara ma alam tara anna Allah arsala abdahu bi burhanihi wallahu a'la wa amjadu in ba ga Allah cewa ya turo bawansa ba da hujjojinsa Allah shine mafi daukaka kuma mafi girma wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadu kadi wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu Allah ya tsaga sunan annabi Muhammadu daga sunan shi ma'ana daga sunan Allah Allah ya zaɓo wa Muhammadu suna shine wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu dan ya girmama shi fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu fadul arshi Allah kenan mahmud ne ai wa hada muhammadu shi kuma wannan sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afa in mata wa qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu lahu shakirin sai ce me وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نعم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah cikatan wancan magana kenan ba wacce- ba babu ran da za ta mutu fa sai da izinin Allah illa bi qada'illahi wa qadarihi sai da hukuncin ubangiji da kaddararsa kitaban muajjala kowace rai an rubuta mata ajalinta ba ku wanda ya isa ya canja wannan ajali din wa man yurid thawaba dunya nu'tihi minha wanda duk yake nufin neman ladan duniya yana yin aiki ne don ya samu ladan duniya wannan shine l- wato niyyarsa noti minha za mu bashi duniyar kamar yadda yace man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai ce me liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura shi ma ita ma duniya sai wanda Allah ya ga dama ba kowa Allah yake ba ba sai wanda ya so sai ya ga dama wa man yurid thawab al-akhirati nutihi minha wanda yake nufin lahira kuma shi ma yana nufin lahira da aikin sa zamu bashi wa sanajid shakirin da sannu zamu yi sakayya ga muminai masu yi wa Allah da'a masu godiya akan abin da Allah ya musu da haka kar ku taba tsammanin za ku mutu in lokacin mutuwa ku bai yi ba wa ma kana li nafsin an ta muta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala wallahi in kaga ka mutu malam kwanan ka ne ya gari a'a malam akwai wadanda ba inda ba su shiga ba cikin farmutsu cikin rikici da tashi hankali amma ba su mutu ba an zo an yi haɗari mota ta ta juyawa ta ta kulikulin kubura mutane motar ta kama da wuta ta kone sai mutum ɗaya put ta wanda aka je shi yana faduwa sai ya fada a ƙarƙashin kargo aka ajiye shi a inuwa gaba ɗaya motar ta kone na cikin motar sun kone gaba ɗaya wasu ma ƙashinsu sai laluma aka yi ta yi shi ko gashi nan jeho shi aka yi ta wani wani kuma yana zaune a gida bai je ko ina ba saboda shi matsoraci ne baya son ya mutu yana nan sai Allah ya turo masa sauro sai ya cije shi yana cizon shi kenan sai ya zamanto masa ciwon malaria sai ya kashi baka da wayo baka da dabara wallahi ba yanda za ka yi sai dai in Allah bai kawo mutuwa ba da haka ashe fita jihadi da yaƙi don ɗauka kalmar Allah ba shi ke kashe bawa ba kun fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana faɗa cewa man kanat niyyatuhu talab al-akhirah duk wanda yake da niyya yana ibada dan neman lahira Allah zai sanya masa wadatar sa a cikin zuciya kuma duniyar ma za ta zo masa a kaskance kamar ya a kaskance ma'ana ba shine ke kaskance ba duniyar duka abin da yake nema na duniya Allah zai ta kawo masa shi a banza ya ta ɗiba ya ta amfani da shi a tasbud duniya wayyara zima wanda kuma ya kasance niyyarsa neman duniya ne ja'alallahu al-faqra bayna ainai mai aiki dan neman duniya da tara ta Allah zai jefa masa talauci a tsakanin idanuwansa guda biyu talauci duk abin da zai yi zai samu wallahi za ga yana ya fi ka tsoron talauci gashi miloniya ne ko biloniya ne multi miloniya ne amma wallahi nake gaya ma harkar ɗari biyar za ka sha mamaki idan ta haɗa ku da shi Allah ya jefa talauci a tsakanin idanuwansa kenan Allah wa shattata alaihi amrahu Allah zai watsa lamarinsa bai da nutsuwa wani an ce ya tara kuɗi miliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi da yawa miliyan ɗari nawa yake da shi fa amma wallahi duk da haka sai da ya zauna da abin da yana tambaya wasu da Allah mala yaushe zamu yi kuɗi ne da Allah wani yaushe zamu yi kuɗi ne yaushe zamu iso wasu alajiwa ne ta alajiwa ne wani ne da alajiwa ne yanzu an ce biloniya ne mu nan muna nan muna ta miliyan ɗari bakwai miliyan ɗari tara miliyan kaza biliyan kaza yaushe za mu yi kuɗi ne wallahi haka ke faɗa yana nan a raye har yanzu dukiya da kadarori motoci abin hawa duka Allah ya bashi amma kullum cewa ake yaushe zai iso su alajiwa ne to kaga wannan yana yin rayuwa ne dan neman duniya da tara ta to sai Allah ya jefa masa talauci kai yanzu dan aikin albashi da kake karban dubu goma a wata insha Allah ta'ala inda zaka yi kuri ka ci dadi a gidanka shi ba zai iya ci ba insha Allah idan an ga 'ya'yanka an ga 'ya'yansa za ga yansa kamar daga kabari suka fito kai kuma naka alhamdulillah Allah ya sa maka wadatar zuci za ga cikin ni'ima insha Allah shi za duk wanda ya rungumi duniya ce ita ne zai tara to Allah zai jefa masa talauci a cikin idanunsa kuma ga wallahi baya iya aikin alkhairi ba gashi shi yasa suna da kuɗin ba sa iya aikin alheri suna da kuɗi ba sa iya tona wa mutane rijiya su sha ruwa suna da kuɗi ba sa iya su biya wa 'ya'yan talakawa makaranta suna da kuɗi ba sa iya gina masallaci da kuɗinsu suna da kuɗi ba za su iya gina aji ɗaya ba yanzu wani yana da miliyan tafi ɗari biyar amma bai da aji ɗaya da ya gina fi sabila aji a karantar da mutane addinin Allah bai da shi in kaga sun kashe kuɗi to an zo wani lancin na riya na munafurci gwamnati tana wani taro mutum take zai ga ba da naira miliyan ɗari biyu a iska amma an je neman taimako fi sabilillah masu imanin cikin su ne za su dauki naira dubu goma dubu ashirin dubu talatin su dauka su bayar amma idan an zo taro na wani abu za su iya bada miliyan ɗari biyu in aka yi nomination aka yi primary election aka ware wannan gwamna ne ana ganin a jam'iyya kaza shi zai ci za su yi ta tula mai kuɗi wallahi mutum ɗaya sai ba shi naira miliyan ɗari uku shiga wannan ya labai da Allah ai hakuri a dan je a ci gaba da campaign abin da sauransu ɗari uku a masallacin unguwarsu bai taba ba da naira ɗari uku ba 300 naira wallahi bai zai iya ɗauka ba ba to baya ma zuwa sallar in an ci sa mai dan imani ne ma zai dan tura yaran nasa islamiyyar unguwa ana ta rikici da shi akan kuɗin laraba me za a yi da irin waɗannan mutanen masu amfani manzala ce wala ya'tihi wala ya'ti wala ya'tihi minha illa ma kutiba lahu kuma wallahi ba abinda zai zo ma sai abinda aka rubuta maka ba abinda zai zo ma sai abinda aka rubuta ma wannan hadisin yana da shahid shawahid riwayar ibnu maja da suka ruwaito shi shi ya mai da shi ya zamanto hadisi ne hasan to sai Allah ya ce me وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
wa ka'ayyin min nabiyin qatala nawa nawa ne da yawa wannan ka'ayyin din tana nufin wato kam da yawa cikin annabawa ayyin din na wannan istifhamiya ne nawa nawa ne da yawa cikin annabawa wanda yake qatala yayi yaki a wata riwayar kira'ar wa ka'ayyin min nabiyin qutila aka kashe wanda ya yaƙi annabi ya yaƙi annabin Allah fito ya yaƙi fama wahanu lima asabahum fi sabilillah irin waɗannan annabawa ba su yi rauni ba ba su gaza ba dangane da abin da ya same su fi sabilillah saboda Allah ya ce ma'ahuri biyu na kasir annabi ya yi yaƙi ko annabawa sun yi yaƙi a tare da kowane annabi akwai ribiyuna kalmar ribiya ana nufin jumu'un kasira jama'a masu yawa wasu sun ce malamai suka ce ribbiyun ana nufin dubban mutane ma'ahu ribbiyuna a tare da shi akwai dubban mutane shine ribbiyun wasu malaman suka ce ribbiya kwaya daya shine dubu goma kaga wannan ribbiyuna ne ko ma'ana dubbai masu yawa to to da ribbiya kowace ribbiya kwaya daya a larabci mutum dubu goma shine ribbiya daya to ribiyun dubban mutane kasir kama wahanu ba su ji tsoro ba suka yi rauni lima a sabon fi sabilillah dangane da abin da ya same su da wajen yaƙi saboda Allah wa ma za'ufu ba su yi rauni ba anil jihadi bi ma nalahum min alamil jirahi ba su yi rauni ba dangane da abin da ya same su akan a jihadi wajen raɗaɗin ciwo wa qatlil ashabi ko dan an kashe abokanansu ba su yi rauni ba wa mastakanu ba su miƙa wuya ba ba su gaza ba wallahu yuhibbu sabirin Allah madaukin sarki yana son masu haƙuri da juriya kamar yanzu wannan daɗa ƙarfafa gwiwa ne ko ake yi bayan muhammadu kafin muhammadu akwai annabawa da yawa sun je sun yi yaƙi a tare da su akwai ribiyun ba su gaza ba ba su miƙa wuya ga kafirai ba don me ku za ku gaza ku miƙa wuya ku je ku ci gaba wannan karfafawa ne Allah yake wa sahabbai sai ya ce me
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
wa ma kana qaulahum babu abin da suke faɗa illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana kullum cewa suke ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta mana zunubanmu ƙanana wa israfana fi amrina da kuma manya manyan zunubanmu ko ka ce ka gafarta mana zunubanmu duka wa israfana fi amrina da kuma wuce gona da iri da muka yi a cikin al'amuranmu gaba ɗaya na saban Allah wa sabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da digadiganmu kai la tazul dan kar ta kauce wansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu akan kafirai ka taimake mu ka taimake mu akan kafirai Allah ka dora mu akan arna to ina ma da sahabbai sun aikata wannan kama Allah yana tallata musu ne ga abinda magabatan ku suka faɗa sai ya ce me فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allah ya ba su ladan duniya suka samu nasara suka samu ganima wa husna sawabil akhirah Allah ya ba su kyakkyawan lada na lahira shine gidan aljanna wallahi yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa kaga tunda ga abin da suka yi kuma kun yi koyi za ku samu wannan falala sai ku yi koyi da su wannan magana ana yi da sahabbai kuma ana yi da mu mu ma gaba ɗaya dan sahabbai sun riga sun shuɗe sai ya ce me
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم na'am يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
wannan aya tana cikin ayoyin da suke tsoratar da musulmi kada su so kafirai yahudu da nasara kada su kaunace su kuma kada ku yi musu da'a a cikin al'amuran su ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tuti'u allazina kafaru idan kuka yi da'a ga kafirai al-yahudu wan nasara da ma munafikai in kuka yi musu da'a yaruddukum ala a'qabikum za su juyar da ku akan digadiganku yurji'ukum ila awwali amrikum za su mayar da ku zuwa ga farkon lamarin ku shine ashirku billah yin shirka da Allah fatanqalibu khasirin sai ku juya baya kuna masu hasara tababbu kaga wannan yana nuna mana ashe bin kafirai goyon bayan kafirai supporting din arni kafiri nuna kana son sa kana kaunarsa shine abin yinka wallahi wannan zai juyar da kai ka zama arni irinsa ko kai hasarar rayuwarka gabaki daya da Allah kiyaye mu Allah tsare mu sai ce me بل الله مولاكم وهو خير الناصرين bari dai Allah shine maulanku Allah shine nasirukum wa hafizukum ala dinikum shine mai taimakon ku kuma mai tsare ku akan addinin ku wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafi alherin mai taimako gare ku to me kuke nema ku nemi taimakon Allah mana ya za ku nemi taimakon wani Allah ku nemi taimakon kafiri ku nemi taimakon arni ku rinka jin cewa arni shine abin yin ku wallahi aqida ce ta musulunci ta gari ta kwarai wallahi alamar wanda yake son kafiri yake kaunarsa wallahi munafiki ne cikakkiyar alama ta munafurci mutum yanzu yana kauna arni wato ko mun faranta ma da arni yayi wato ka ji aqidan nan tunda dai bai da la ilaha illallah to ya samu yayi failing yana da mushkila tunda baya la ilaha illallah to amma mutum musulmi ya manta da wannan ya rufe ido ya danne ya manta da wannan maina ɗazu ɗazu nan a cikin mota nake nake nake sauraron kasar ɗin Malam Jafar Allah masarama nace gaskiya ƙwaya ɗaya take wata magana ne yake da ka san yanzu ɗin ne yake wallahi tallahi daidai irin wannan yanayi da ake ciki da Malam Jafar da Malam Abu Adam Kogi da Malam Ibrahim Khalil suka yi wannan magana lokacin da ake kokarin ɗora Obasanjo a zabe shi kararar suka faɗa cewa duk wanda ya zaɓi kafiri ya zama kafiri karara yanzu haka mota kasa ɗin yana cikin mota ta na ce ya laita malaman wannan zamani yanzu za su fito su ta- yaɗa wannan magana ɗin Obasanjo abin da ya kawo shi ƙasar nan abin da ya sa ya daɗa karɓar mulkin ƙasar nan ba don kuma ba dai ƙaskantar da addini ya wulaƙantar da addini manyan ƙasar nan sun sani sarakunan kasar nan sun sani dattawan kasar nan sun sani ma'aikatan gwamnatin kasar nan sun sani wane ne wane ne din nan sun sani kuma an sauke Obasanjo ne ba a sauke shi ba gwamnati har yanzu a hannun Obasanjo take dan shugaban kasar nan yanzu bai da babban mai gida irin Obasanjo kowa ya riga ya sani kowa ya riga ya sani wallahi akwai jawabi na sirri da baku sani ba wanda mu gaya muku wallahi bayani ya bayyana cewa kafiran ƙasar nan suna da shiri yanzu haka sun saka ana nan ana ta musu addu'o'i irin nasu na arnafa cewa su kwaci mulkin nan na Najeriya ya zamanto yana hannunsu kaji ɗaya abu na biyu bayan sun kwaci mulkin kuma ya dawwama a hannunsu kaji biyu abu na uku bayan ya dawwama a hannunsu kuma su lalata arewa su rusa ta kuma su danne addinin musulunci ya zamanto ba a jin ɗuriyar musulmi a ƙasar nan wallahi wannan shine abin da suke ta yi kuma shine kowane gari kowane gari akwai delegate kowane ƙauye da ka sani suna ta addu'o'i irin nasu na coci kuma har yau har gobe lahadi idan sun je coci sai sun yi addu'a wannan shugaban da kuke ku kuna kuna ta manna hotonsa kuna cewa ku za ku zabe shi wannan kafirin wallahi suna lika suna suna addu'a suna masa addu'a Allah ya taimake shi saboda dan uwansu ne kullun ne saboda su sun san meye kuma wannan tsarin a samu a karbe shugabancin kasa din nan ya dawo hannun kirista ba wannan tsari ne shekara tun shekara tamanin da ya wuce suna nan da shi a rubuce ku je ku duba tsare-tsaren kiristocin kasan nan da suka yi tun shekarun nan da suka wuce shekara tamanin da suka wuce ko saba'in da suka wuce suna da shi a tsare kun ce mu zo mu yi siyasa an ce a zo a yi siyasa a yi gyara don a taimaki al'umma to an zo an yi siyasan kuma kuna mutane munafurci a cikin siyasar tsakani da Allah ko ba ka bane ba an ce mutane su zo su yi siyasa a zo a yi siyasa a zo a yi gaskiya a taimaki al'umma to ga wani ya zo yana so ya ya goyi bayan wani addini ya tabbatar da barna kuma ku musulmin ku dattawan arewan ku manyan ku waye ku waye kun zo kuna munafurci a cikin siyasar saboda kawai ku kuna samun kudaden ku da biyan bukatun kuna da gidaje a kasashen waje idan kun tayar da rikici za ku iya guduwa duk wani babba nan suna da gidaje da gurin hutun su rikici yana yankewa a ƙasa suna da jiragen su da helicopters din su da- da- da private jets da suke da shi za su tsallaka su tafi su bar talakawa ya ta kashewa ba wanda zai fito ya magana shiru kake ji har mutum ya fito ya ce wai wai shugabancin kasan nan wai ya wai wai shugaban kasa wai wai yayi yayi yayi wa Najeriya wai sadaki wai wai ta faɗi kuɗin ta nawa ne a jarida fa Daily Trust jaridan ranar Litinin da ta wuce haka tafi da yake faɗa a cikin jarida nawa ne kuɗin Najeriya nawa ne kuke tsammanin kuɗin Najeriya Jonathan zai iya biya ku faɗa gashi a jarida Daily Trust ranar Litinin da ya wuce ku je ku buɗe ku gani a tsakiya yace he is ready to pay abu ne wanda yake a fili ai ba wai kawai magana mu mu masu karantarwa ne wa'azi muke faɗa wannan nan karara yake faɗa yanda za ku san lalacewa ta yi yawa to mu yanzu an sa mana tsoro magana cewa za a yi election na gaskiya da waye mu yanzu ba mu da garanti akai gaskiya tunda an kawo kayan zaben an sace su kuma mu gaskiya gaskiya ne kuma muna gaya wa jege mu ba mu yadda da waɗannan kayan zaben ba a yi disqualifying ɗinsu gaba ɗaya a sayo wasu a kawo waɗannan da aka sace ba mu yadda da su ba kuma ko an ce an gano wasu ba mu yadda da su ba dan an je an shiga kwamfuta ce an lalata ta an yi kaza an mummurde an kunce notuna a ciki an shigar da wasu takaddu a ciki yawwa ba mu sani ba mu ba mu yadda ba gaskiya ba mu amince ba kuma kai idan baka tsaya ka kare mutuncinka ba jega wallahi tallahi kana da mutunci a Najeriya kana da daraja a Najeriya kana da kyakkyawan tarihi rike jami'ar bayar da kai da sauran ayyuka da kai tsadarka da darajarka da kimarka jega yasa aka ba da shawara wa shugaban ƙasar nan ya ɗauke ka suna tsammanin za su iya danne ka su murɗe ka su canja maka tunani muna baka shawara ka fito ka yi wa talakawan Najeriya cikakken bayani akan wannan kayan zaɓe da kai oda aka sayo aka sace menene matsayinka akai kuma me faru ya akai ka fito ka yi mutane bayani ba shiru za ka yi ba akwai shakka a ciki wallahi malam duk hanyoyi da ka sani na samar da rikici da tashin hankali a ƙasar nan wallahi mutanen nan suna ƙoƙarin bi kuma ta dalilin siyasar nan ko ku gyara ko mu yi ta addu'a Allah dawo da sojoji Allah kuwa wallahi tallahi ko ku gyara ko mu ta addu'a kullum cikin sujada a mumbaran mu da masallatan mu Allah dawo da soja eh gwanda mu hakura wallahi da mulkin soja akan wannan zalunci da cutar bare da gaske ko Allah bai zai iya dawo da su ba a guje kuwa zai dawo da su فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ga sagon Allah zuwa gare ku ya ku wanda ku imani in kun yi da'a wa kafirai ya ruddukum ala aqabikum za su juyar da ku akan digadigan ku fatan kalibu khasirin za ku juya kun yi hasara balillahu maulakum Allah shine majibantin al'amarin ku wallahu khairun nasirin sai Allah ya ce me sanulqi سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا na'am ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين idan kuka bi Allah kuka yadda shine maulanku yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b Allah ce za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suke kafirai ne wannan ya faru ne yayin da Abu Sufyan da mushrikai suka daura sirri suka hau ababen hawan su za su tafi Makka suka tafi sai da suka je suka yi rabin tafiya su da kansu sai suka yi nadama suka ce kai amma tar da abin da muka aikata mun je mun kakkashe su Muhammadu mun sassare su mun yi kaza mun yi kaza ba abin da ya saura gare su mun ƙara da su gaba ɗaya abin da ya saura bai kai ya kawo ba kai mu koma mu je ma mu bi su har gida mu je mu tsince su gaba ɗaya ya zamanto babu su ba ɗure su ba labarin su sun himmatu za su koma su je su yi wannan rashin mutuncin ba bayan an gama yakin Uhud kenan fa kawai sai Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu sai suka ta tsorata suka ta tsorata to shine Allah ya sanulke fi qulubil ladina kafaru zuba bima ashraku billahi saboda shirka da suke da Allah malam yunzil bihi sultanan sun yi shirka da Allah akan abin da yake babu hujja babu burhani babu dalili wa ma wahumun nar kuma yan wuta ne wa bisa maswa zalimin tir da makoma ta azzalimai da mazauna ta kafirai sai ce me ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه haka حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون
na'am منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
dai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa assalamu alaikum da ashura azumin tara ga watan muharram ne da kuma goma ga watan al-muharram manzo Allah ya faɗa hadisi ingantacce afdalu siyami maficin alheri ko falala na azumi shine azumin da ake a watan al-muharram kuma annabi ya ware azumin goma ga wata na ashura ya ce a yi don da shine wajibi ne ma da aka farlanta ramala- ramadana ne aka soke wajibcinsa ya ce na tarar da yahudawa a madina suna azumtan goma ga wata saboda ranar ne allah ya kubutar da annabi musa daga hannun fir'auna ya ce na hannu a haƙo bi musa minhum mu muka fi su cancanta da annabi musa ya ce musulmi ku yi wannan azumi ya ce kuma idan allah ya kai ni baɗi shekara mai zuwa zan yi azumin tara ga wata ma'ana ya tara ga wata ya goma ga wata tara ga wata goma ga wata da haka ala ayi hal wannan azumi yana da muhimmanci kuma yana da amfani kuma manzo Allah ya ce yana kankare shi azumin shekara guda eh, zunubin shekara guda kaga ashe yana da kyau mutum ya kokari ya aikata shi kenan azumin nan insha Allah zai kasance ranar Laraba ne da Alhamis ranar Laraba tara ga wata Alhamis goma ga wata da haka ya kamata mu kimtsa don ɗabbaka sunnar manzon Allah sannan mu yi addu'a a lokacin nan da zamu wannan azumi duk matsaloli da damuwa da ke damun mu akan mu da kuma iyalanmu da kuma kasar mu to mu yi addu'a mu roki Allah a wannan lokaci da wannan dama din da haka wannan azumi yana da muhimmanci kuma yana da kyau ai duk wanda Allah ya sa yana da dama kuma yana da lafiya yayi kuma ya sa iyalansa su yi Allah ya ba mu ikon yi kuma ya sa muna da nisan kwana da zamu yi da Allah malam idan mutum yana yin sallar farilla ya zo yana karanta sura mai sujada a ciki zai sujada dan na bi wani malami sallah da aka zo sai ya sujada na tambaye shi sai ce ya halatta eh kwarai ko ya halatta ya halatta a yi ko da ana cikin yin sallah ya halatta kuma a ƙi din wata ran a yi wata ran ba a yi ba sai na umar wata rana yana kan mumbari ne ma ya hudu ba da ya zo kan aya mai sujada sai ya sauko sai ya sujada sabai da tabi'ai suka yi sujada wani sati ya zo sai daɗa karanta aya mai sujada sai suka yi kula za su yi sai ya ƙi ya yi ya ce na yi haka ne don kar ku ɗauka wajibi ne yawa don yanzu in na yi wancan sati wannan ma na yi nan gaba sai a zo a ruwaito kuma a ce kullum na yi ce to na yi ne don kada ya zamanto wajibi kullum kun fahimce ni da haka sallah in an zo an karanta aya mai sujada za a iya yin sujadar za a iya kuma kin yi in an samu dama a yi in an samu dama kuma ba za a iya kin yi din ba laifi bane ba dole bace ba kenan um, wannan bawan Allah ya kawo karan wani dan uwansa ne da suna karatu a islamiyya kuma yace suna karanta bulugul marami sun zo babin da ke magana akan haila yana yin tambayoyi to sai aka kai kukansa gida aka ce wai shi bai da mutunci bai da kirki yana tambayoyi na batsa ga malami da wani abu sauran sai ce wannan ne yasa ma ya fushi sai ya gama karatun ya fita a gare shi lalle kana da aiki babba a kanka yanzu fa muke karanta maka yanzu fa aya ake jawo maka da bayani fa a yakin Uhud fa an je fa annabi an fasa masa hanci an fasa masa hakori an masa rauni ya yunkura zai tashi jini ya hana shi kai fa magana baka ne ma aka gaya ma akan addini ka ce ka hakura karatu tsakani da Allah fa ba daidai bane wannan kar ka yadda shedan yayi amfani da kai ko dukan ka ake kaje ai an daddake mu a makarantar boko ko dukan mu na yawanci an daddaka mu a makarantar boko kurin da mu yi abcd ko ba kuma ne galiban an daddaka mu a makarantar boko mun hakura saboda muna neman wani amfani na duniya to kurin da an gaya ma magana kai hakuri ko da yake ya ba da uzuri ya ce an na so a haɗa shi da mahaifiyarsa cewa wai wai yana batsa a makaranta kuna ku kai hakuri kai kokari kai mata bayanin ga yadda yake Allah ganar da mu wannan ba Allah yake yake cewa a mushawara ce yake bayarwa yana ganin me zai hana malamai na ahlus sunna musamman su yi kokari su samar da cikin yan takarkari daga gwamna shugaban kasa dan majalisa wane ne wane ne sauransu sauransu wallahi malam ana iya yi wallahi kullum ana yi malam wannan suna kokari iya yi to abin da zai dame ka shine yawanci mutanen idan aka zo aka jawo su aka ce su je su yi din juyewa suke sai su rikide Allah na yadda akwai waɗanda suna ƙoƙarin ɗabbaƙawa daidai gwargwado suna yi amma galibin su rikidewa suke yi yanzu kaddara misali muna da wani mutum muna karatun nan da shi kullum da shi muke karatun tafsirin nan sai zamu dan majalisa ya tafi Abuja insha Allah har ya gama shekarunsa in ba sa aka ce wallahi tallahi ba zai iya ba majalisin nan taimakon ko naira ɗaya ba sharrin mutanen mu kenan yanzu kaga su yawanci a kudu a coci ake fitar da yan takarkaru kuma cocin duk za a su yi haƙuri da saɓanin da ke tsakanin su ce a haƙura wane ne kan da mu kuma a jefa masa ci ba hamayya amma mu ba wato abin da muke faɗa shine har yanzu akwai karancin mutane kirki a cikin siyasar ne kuma siyasar ta lalace da idan mutum mutumin banza ne yanzu to fa kujeran nan ta safa kafin ya sauka sai ya kokari ya nemo irinsa mutumin banza ya dasa shi a kanta wannan shine mushkilar kuma gaskiya ku yi hakuri wannan al'umma da kuke gani fa ba su ganin kiman malamai ba su ganin kimar addini wannan al'ummar wannan jama'ar ba sa ganin kimar addini yanzu inda kimar addini a garin Kano mutum musulmi ya fita tsakiyar gari ya fita ya hau duro yana daga sunan wannan kafirin yana yana yabansa a cikin jama'a tsakani da Allah fa to wani wa'azi ne malamai ba sa yi ku gaya mun abin da ya saura malamai ba su faɗa ba ko mun karancin su mance dukansu ba ko mun lalace da akan samu kaɗan da suke yin shahada su haɗe ta su faɗi gaskiyan nan to mushkilar shine ya kai dan uwana ana samun din a tuttura kuma yanzu din ma akwai waɗanda aka tuttura aka tuttura sai dai Allah ya sa ƙananan matakai ne ko za su yi ko ba za su yi ba Allahu alam wato mushkilar ba ku gane ba ne ita fa wannan demokaradiyya fa ba tsarin musulunci ba ne kwata-kwata ba tsarin addini ba ne kafirci ne tsantsa to kokari ne muke yi a cikin ta din mu dan mumurda mu dan shiga a dan yi gyaran to tun da tsarin kafirci ne shine yake rinjaye akan tsarin musuluncin sai dan uwanka din da kake ganin shine bayan ka dauke shi ka taimaka masa kun daga shi din sai ya zama shine babban abokin gabanka sai ka ji an zo tare a majalisa ko an ce haba mutane na ne fa waɗannan jama'ar mutane na ne su suka bani kura ku rabu da su mu muka san shirye shiryen su kurin ku bani da ni da su zan gama da su abin da suke faɗa fa kenan da ka ba su kuɗi dubu ɗari biyu za su yi ta ma addu'a sun manta da duk abin da za ka yi yawanci shine abin da suke faɗa ba sa wakiltar addinin nasu galiban yanzu a majalisa ne yanzu yan sanad sanad din nan an gaya mana cewa mafi rinjaye duk arna suka fi yawa wallahi za a fito da motion a ɗauko motion da ya shafi ya taɓa arewa ya taɓa ya taɓa musulmin arewa ba za su magana mutane mu ba sa iya yi to galibin su turancin ma ba su iya ba wallahi turancin da mutum zai je ya tsaya ya daki tebur a majalisar ya turanci na na a'uzu billahi wallahi ba zai iya yi ba kawai sai dai ka ga ana ana ta ana ta nono hotunan su a abin nan ana majalis sun ajiye hula suna haka suna suna aiki kenan nan aka zo aka kakaba wa mutane dokar dokar hana auren wuri ko kuka sa hannu akai magana ma ba za su iya yi ba nan Obasanjo ya zo ya- wannan abin nan din cibiya cibiya ta wutar lantarki guda bakwai yayi a kudu wanda jihohin na nasu wuta ba a dauke musu na lantarki in an dauke kuma standby ne ko dai ba ya arewa ba ko kuka sa hannu kuka sa aka tara kudin aka bashi ko magana ba sa iya yi me za su yi masa mu iya abin ni a fahimta ta watakila wani malami zai iya saba mu ni a iya fahimta ta wallahi siyasan nan sai dai a yi ta alal larurarci kawai kuma gaskiya fatawar a yi ta alal larurarcin ma ni na kusan janye tsakani da Allah magana ta gaskiya dan barna ta yi yawa wallahi ta yi yawa wallahi kazanta ta yi yawa yau inda za mu samu ciyaman guda ɗaya na local government a Kano ya buga mana misali ko a Kaduna ya buga mana misali ko a kaza ai da ɗan dama dama amma mutane kurum su manta da tarbiyyar da aka musu ta addini idan sun je canja addinin suke yi canja manufar suke da sun shiga wannan esin da wannan tintar glass mota da ake daukan su manta da addinin suke yi shi yasa kuke ganin ana ta kokarin a murda a yi wa addinin aikin abin ya gagara mutum ɗaya da ya kokari ya tabbaka shari'a nan shine wannan wannan gwamnan gwamnan bakura din nan wannan sani rima shi yayi iya kokari ya share wa musulmi hawaye daidai gwargwadon da ana samun irin wannan irin wannan irin wannan da za su ci gaba su ci gaba amma ina sai abin ma ya zama munafurci siyasar sai ta zama munafurci ɗabbaka shari'a sai ya zama munafurci kowane gwamna sai ce ha za a taro mun ɗabbaka shari'a ba a komai wallahi tallahi ba sa yin komai sai kaɗan ne daga cikinsu jihohin yanzu ku je zamfaran ana yin shari'a ana yi ina ne jihohin da aka ce ana yin shari'a tun ana yi to ba wanda suka ɗabbaka shari'a ba su bane ba ko wanda suka biyo baya suka ce sun goyi baya yanzu a garin nan ba an ce ana yin shari'a ba to ka gaya mu menene barnar da baya a garin nan ka gaya mun na yadda ana dan kakka akwai abubuwan da ake karewa tabbas yanzu misalin kaga ana hana sai da giya yan hizba wallahi suna kokari kuma wallahi shari'a nan ko galiban zan gaya muku ko wallahi galiban a hannun yan hizba take Allah waɗannan yan hizban da kuke ganin su kuna ganin su a rene da yan motoci suna zagayawa galiban shari'ar garin a hannun su take su ne kullum suke yin shari'ar dan shine zai je in ya ga gidan rawa zai yi magana in ya ga an ya ga giya zai kama in ya ga kaza in ya kaza kuma amma a garin nan fa muna gani shugaban yan hizban fa sai da aka kama shi kuma an ce an dabbaka shari'a shugaban yan hizban sai da aka kama shi aka daure shi ba irin ta'addanci da ba a yi kokari a musu ba ba gaga sunan ba duka duka suna suna suna karkashin a, a, a, a, la ilaha illa suna ta jin tsoro ko an sauka ma ya za a yi ko tikila wasu ma za su bi su mi- su bige su yan fim yan wasan kwaikwayo babu irin zagin da ba su yi wa yan hizba ba a garin nan dan wasan kwaikwayo fito ya zazzagi dan hizba ya zazzagi malami mai mai mai da'awa akan tsaye tsaye da shari'a kuma ana yadawa a gidan rediyo kuma insha Allah a garin nan za a zo a tsakiyar gari arna za su su zo su ɗauko motoci da mata kamfanoni ba da suke sai da abinci ko na makamancin wannan su zo su ka sa kiɗa ƙarfin mata suna rawa kai ba ma ba ma wannan ba a nan titin kwanaki wallahi tallahi na gani a- a a wani ko kamfani ko omo ne ko taliya ne ko menene a nan ya zo ya kafa aka sa ganguna ƙarfi a junction ƙarfin mata suka zo suna rawa suna kiɗa yaranmu suna tsaya suna kallo kuma a ganin da an ce ana yin shari'a ga fashi ga sata ga zalunci ga barna ga cuta ga waye ga waye ga waye da sauransu ana shari'a masallatai nawa kuka hana a gina na ahli sunna garin nan masallatai nawa kuka hana a gina masallatai nawa aka sa aka sayar aka aka aka aka yi gwanjan su aka ba da diyar wurin aka hana a yi addini kuma da suna na yin shari'a da yawa to shine wani lokacin zaka yi losing zaka yi losing hope akan wani abu wallahi nake ga muku ba mu ce ba ba sa kokari ba wallahi suna kokari kuma wallahi sun fi waɗanda suka gabace su da yawa da yawa wallahi duk gwamnatocin da ake a Kano State babu gwamnatin da ta fito ma ta ta bayyana addini addini take ta fada ko ƙarya ma din da take ne irin wannan gwamnatin wallahi in dai za a yi adalci tsakani da Allah to amma duk da haka akwai barna a cikin su da ƴan luwaɗi na masifa bila adadin suna nan gaskiya ce kwaya ɗaya akwai daidai akwai na kuskure to abinda muke losing hope da damuwa shine a ciki mutum da zai zo da sunan addini din zai yi addini amma sai gaba ɗaya baya baya baya baya taimakon addini yanzu akwai takarda da tana nan aka nan ana nan ana ta yada da ko bulaliya ko tsumangiyar kan hanya ko wace ce akan ayago ayi zabe ayi waye ayi waye ana bayani akan me yasa ba a samun shugabanni na gari wanda masu da'awar shari'a su suka rubuta takarda a ciki gaba ɗaya ba su yi maganar rashin riko da addini shi yasa ba a samun shugabanni na gari ba babu wannan magana kwata-kwata a ciki kurin kowa idan ya hau harka kudinsa yake yi ni abin da nake so na ga uwa wallahi tallahi Allah sani malamai musamman malaman ahlus sunna dare da rana kullum mitin ake ta yi da kokari samar da ya za a samu mutanen kirki ya za a samu mutanen kirki ana iya kokari amma ku sani al'ummar ba ta girmama malaman inda a ce kuna girmama malaman kuna daraja malaman to da za su iya fitowa su ce muku gawa ne sai su haɗa baki su yadda su haƙura da ra'ayyukansu sai su ce jama'a ku zaɓuwa ne amma yanzu ba za mu taɓa yi ba a ce wai a fito a ce a zaɓuwa ne iya bayanin zamu yi ku zaɓi mutumin kirki kowa ya je ya bi allansa da kansa wannan al'ummar wannan al'ummar da ba ta ganin darajar malamin ta kimar kimar sa yanzu yanzu nan malami zai ma wani ba za ka iya zuwa ka yage shi yanzu yanzu za ka iya zuwa ka fito ka zazzagi malami ka ci mutuncinsa wannan al'ummar malamin da ya shekara ashirin talatin ta dalilin sa ka gane sunna ka fahimta wani abu ya shiga tsakaninka da shi sai ka samu dama ka je ka zazzage shi ka ci mutuncinsa wannan al'ummar al'ummar da yanzu bakin ciki take in ta ga malamin ta ya saka riga mai kyau wallahi tallahi yaya aka yi malam wani yake sa riga yaya aka yi malam wani ya gina gida yaya aka yi malam wani yake hawa mota amma yanzu akwai amshakin mai kudi a unguwar ku makocin ku yana yana harka da kudi baka taba tambaya aka yi ba wani malami ne wani malami ne jama'ar masallacinsa ko mabiyansa suke ciyar da shi a garin na gaya mun gaba daya ku ba abinci kuke ba mu ci ba ba in mun ga dama za mu iya yin da'awar irin ta ɗariƙa ɗin mu ta cewa ta mana hidima ba ciyar da mu kuke ba ba wurin zama galiban malaman garin nan na suna duk a cikin gidan haya suke in baka sani ba galiban kuma kowa kowa yanda zaka fita ka je ka nemo haka kowa yake zai fita wani malamin makaranta ne wani noma yake yi wani kasuwanci yake yi ba sai lalle ka san shi a kasuwa ba zai iya ware jarin sai jana yi masa wani shago ne da shi a wani ƙauye wani noma yake yi kai ba abinci kake ba shi ba ba abun hawa ka ba shi ba ya kwanta ma ya rashin lafiya ma wani bai je gaida malamin ba to tambaya ma text message zaka yi a baka ansa ta text in kana son magana da malamin ka sai kai mai flashing haba da Allah ai rashin kirkin ai yayi yawa ai yayi yawa amma kowa yana so ya ji daɗi amma kai malamin ka baka so ya ji daɗi kana bakin cikin ga malamin ka yana cikin yalwa da walwala kuma idan ya je an kira shi an bashi kama ma kuma ka faɗa ka ce ai ai an kira malam an bashi to kai kuma baka bashi na halal din ba yanzu ka taba tunani ka ce bari in je abba to in siyo naman naira dubu ɗaya dubu biyu in kai gidan malam ɗina in ce gashi ka taba yi kai kana sai da tafi da miya da kayan miya da tafi da tumatir ka taba zuwa ka kulla na naira ɗari biyar kace bari ka kai wa malam mutum nawa ne ya taba sayan ragon laye kai wa malamin sai ce laye da shi malaman duk yawanci ba ga sunan a zaune ba ana ina ce an yadda su malamai ne ko ko ba ka bane ba an yadda malamai ne masu dawa masu karantarwa amma duk ga sanan a zaune da aka tafi aikin hajji nan kalilan kaɗan ne daga cikin suka tafi aikin hajji duk suna nan suna zaune masu kuɗin cikin ku tunda sun yadda su malamai ne masu da'awa ne na sunna yanzu kun kasa zuwa ku biya musu kuɗin da za su je su yi wa'azi a makka da mina kun bar gwamnati ta ɗebi malaman bid'a majority malaman bid'a ne ake tafiya ake ake tafiya da su ba wanda zai yi tunani ya ce bari in biya wa malami na dan je wazi wallahi ba za ku kai labari ba in muka zuba wannan layi kurum dai ni abin da nake faɗa shine ku yi kokari ku zaɓi mutanen kirki kuma ana daidai gwargwado neman suwaye na kirkin neman suwaye na kirkin ana nan ana iya kokari wallahi dare da rana ana yi amma dai ina gaya maka batun wai a fito a kira sunan wane ni dai a bangare na ni ban ce wani ba ban a bakin wani ba ni dai Allah ya tsare ni ni dai ba za- ko babana ne mahaifina ne ya fito yake neman baran fito in ce wani ya zaɓe shi ba amma in mutumin kirki zan yi bayani akan halin mutumin kirki ko shi ya dace ko bai shi ya dace ba Allahu alam wato complication din shine yanda ka fito da wani kace a zabe shi kana magana kai wa kanka site su kuma dama yahuda wannan sun sa mana wannan siyasa ne da rarraba sai a ce malam wani dan kaza ne to yaushe zan zo in ce kaza kuwa ne ni ba na yin siyasa ni ka ganni nan baran gama wallahi lazim la ilaha illa huwa tun da nake ban taɓa yin ƙuri'a ma ban taɓa yin ta ba wannan yanzu katin zaɓen nan da ake faɗa wallahi ban taɓa yin shi ba ban taɓa yin zaɓe ba kuma hannu mutu ba zan yi ba wallahi billahi lazim ban ce ba karkai ba ku je ku yi ku zaɓi mutanen kirki amma ni ni fa wannan ra'ayina ne nake faɗa ban faɗi wani ra'ayin wasu malamai ba kar wani ya je ya ce mun ce kaza ni a ra'ayina ni Allah ya tsare ni in je in bilayi wa zan jefa wani ƙura wallahi wallahi tallahi sai dai in manzan Allah ne Allah ya kawo shi wannan kuma amma ni ni ba zan je ne ba ko ban ce karkai ba fa na yadda da fatawar da malamai suka yi alal larura ce a yi kokari a samu mutumin kirki na yadda da wannan kuma ina wa'azi jama'a ku je ku yi rijista ku zaɓi mutumin kirki ni gudunmuwata zan yi addu'a Allah Allah ka ba wa al'umma mutanen kirki amma ba zan je na bula'i ko da iyali na ko da ‘ya'yana ba zan yi ba ban taɓa yi ba kuma ba zan taɓa yi ba tsakani da Allah wanda ma zan ce a zaɓi mutumin kirkin ni ina yi ne ina jin larura ne don rashin zaɓen kada mutanen mu shiga ɗin akwai illa akwai illa wannan shi yasa ma zan yi wannan addu'ar amma ni demokaradiyya a guri na fa tsarin kafirci yau sai dai a matsalin aran larura ce a ji a yi kuma ku yi haƙuri da wannan karatun yau kam eh ku yi haƙuri da wannan karatun Allah ubangiji ya taimake mu Allah kuma ya bamu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh